إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فيا عباد الله لا زال أحدنا في بيان عن تفضيل تعليم الحكومي على تعليم الأهل القرآن من قبل المسلمين والخطبة اليوم ستفتح أبوابها بسؤالين مهمتين أولا ماذا يدرس في المدارس الحكومية وثانيا ماذا يدرس في المدارس الأهلية القرآنية إذا إذا جواب الثاني القرآن الكريم إذا كان جواب الثاني القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة
هل حقا تعرفون ما هو القرآن الكريم إليكم بعض الآيات القرآنية تشير إلى حقيقة معنى ما هو القرآن الكريم فقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب أمة محمد فهذا هو القرآن الكريم وإن من الأدلة التي تؤكد تفضيل التعليم الحكومي على الأهل القرآن ما يلي ثامنا الإنفاق الإنفاق في تدريسهم المنزلي لتعزيز مستواهم وتقويته جيدا في مواد ما أو درسا لم يفهمون لم يفهموه في الفصل عن طريق الأستاذ الخاص لهم في البيت ويؤجر في نهاية كل شهر وهل سمعت يوما ما أنفق مالا لتقوية حفظ القرآن الكريم لأبنائنا وتجويده بأستاذ خاص في المنزل تاسعا السفر القصير والبعيد بدعم الآباء من القرية إلى المدينة ومن المدينة إلى مدينة أخرى ثم من, ثم من بلد إلى بلد آخر وحتى من قارة إلى قارات أخرى لطلب تعليم الحكومة وقل ما تجد في هذا الوقت أن يسافر أو يسافر لتعليم القرآن الكريم ولكن في زمن قديم كان الآباء ينتقلون بأبنائهم من بلدهم إلى بلد آخر بشق الأنفس لأجل تعليم القرآن الكريم وتدبره وحفظه ولن يعودوا إلى بيوتهم إلا إذا حفظوا القرآن الكريم بأكمله وللحديث بقية إن شاء الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ku uwa musulmi mu sani cewa dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukaki mai girma wanda tsoron Allah shi ne sakamakon shiga aljanna bishire ma Allah maɗaukakin sarki mai girma shi ne kuma sanadiyar shiga wuta Allah ya kiyaye mu don haka ya ku uwa musulmi har yanzu hudu ba mu bata gushe ba kan bayani akan bayani akan fifiko na karatun boko akan karatun islamiyya wato karatun alkur'ani mai girma da koyan hadisan manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sannan da koyan yanda za a bauta ma Allah madaukakin sarki mai girma fifiko wanda yake karara a cikin musulmi shi yasa huduban mu ta yau za ta buɗa ƙohohinta ne da tambaya guda biyu masu mahimmanci tambaya ta farko shine abinda za mu tambaya kanmu wai shin a makarantu na boko menene ake koya sannan a makarantu na islamiyya menene ake koyawa hakika ba shakka abinda ake koyawa a makarantu na boko shine yare wannan yaren ya zamanto turanci ne kama daga faransai ne ko ingilishi ne ko larabci ne duk ma abin da ya kama da haka babban makasudi na harko na karatun boko shine yare shi yasa zaka ganin wanda yake wanda ya karatun boko ya iya yare gani yake yahi kowa wayewa kuma yahi kowa ilimi kuma yahi kowa sani alhalin shi kuma yare ne ya koya wanda zai yi magana da shi bayan koyan yare babban makasudin abin da ake koyo bai wuce tarihi ne na wasu wanda ya wuce bai wuce karatun kwancin nazarin ƙasa ne bai wuce karatu na rigima bai wuce karatu wanda ya kama da haka kama da cewa istuwar ne geography ne lissahi ne mathematics ce physics ce hada wani abu ne don a hada wani abu a samu wani gaba ɗaya in ka ɗauki karatun boko shine abin da ake koyawa in an ci sa'a ne tana franco arabu za a samu ana haɗawa ga sati a ba alƙur'ani mai girma awa ɗaya ko awa biyu ko kuma ma rabin awa amma dai abin da ake karantawa a karatun boko za mu gani cewa gaba ɗaya yana da alaƙa ne da duniya gaba ɗaya su kutum bai da alaƙa da lahira idan kuma muka zo ga tambaya ta bi cewa menene ake karantawa a makarantu na islamiyya wato makarantu na alkur'ani mai girma kowa ya san cewa babban makasudin abin da ake koyawa wannan makarantun shine a koya alkur'ani mai girma a koya karanta shi a koya fassara shi a koya hardace shi a koya kiyaye shi saboda cikin alkur'ani mai girma ne ke da kwai yadda za a yi rayuwar duniya sannan kuma cikin alkur'ani mai girma ne aka sanya rayuwar lahira za ta gudana babu shakka cewa ba wanda zai cewa makaranta wagga ta islamiyya wai ba ƙur'ani ake koya ba kuma ba hadisi ba ake koya kuma ba tarihin manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ake koya ba yadda ake ba da tarihin turawa ko da yadda suka mallake mu ko yadda aka yi yakin duniya na ɗai da na biyu a ecole a makaranta duka ba shi ake koya maka ba abinda ake koya maka wane ne manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi su wane ne iyayen shi su wane ne sahabban shi su wane ne yakin harko da su aka tai su wane ne nabi da su aka tai su wane ne suka manzo Allah taimako su wane ne su wane ne haka ne abinda ake koyawa a makaranta ta alkur'ani mai girma a koya maka alwala a koya ma sallah a koya ma yanda zaka kwana a koya maka yanda zaka shiga ban daki wannan babu shakka duk musulmi cewa ya san cewa a makaranta alkur'ani mai girma ake koya wannan dan haka ya koyan uwa musulmi in dai a makaranta ta alkur'ani mai girma can ne ake koya ladubba ake koya halaye na gaskiya to idan dai ko haka nan ne to a gaskiya ba mu fahimci ma'anan menene alkur'ani mai girma ba da ko mun fahimci alkur'ani mai girma duk shi ke da wagga garaɓasa ko kuma duk shi ke da wanga gaskiya wadda kowa ya santa sai in take ta zayi to da mun san menene ma'ana alkur'ani mai girma shi alkur'anin mai girma da kanshi yake ba mu wasu dalilai yake ba mu wasu amsoshi a cikin alkur'anin masu nuna menene alkur'ani mai girma kai ma dan ka san wai menene alkur'ani mai girma a wata aya sai Allah madaukakin sarki mai girma yake cewa wa haza yace wannan wannan mi alkur'ani mai girma yace musaddiqun anzalnahu Allah yace mun sabkar da shi ya ce musaddiƙun lazi bayana ya dai wannan alƙur'anin yana gaskata duk wasu littattafai da suka gabace shi a taura injila zabura duk alƙur'ani ya gaskata wannan littattafan sannan shi alƙur'ani gaskiya ne sannan kuma shi alƙur'ani ni'ima ne sannan shi alƙur'ani abin amfani ne shi yasa a wata aya sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara cewa wa haza zikirun mubarakun anzalna wanga wanga mai alkur'ani mai girma yace zikir ne yace tunatarwa ce yace karantarwa ce sannan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara cewa mubaraku ne yace mai wata kala albarka ce sannan yace anzalnahu Musa Allah mu muka sabkar da shi kun san me Allah maɗaukakin sarki yace sai yace fattabi'uhu yace ku bi wanga alkur'ani kun ji abin da Allah maɗaukakin sarki yace wallahi umarni ne Allah ya yi abi alkur'ani amma Allah maɗaukakin sarki bai yi umarni ba a koyi boko ku kwaji da kyau ba Allah maɗaukakin sarki mai girma cewa anzalnahu ya ce fattabi'uhu ku bi wanga alkur'ani umarni ho ne ake maka shugaban ƙasa ma in yi umarni ho biya kuke yi yan uwa musulmi to ina ga Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni amma sai a yi saku-saku da umarnin naya sai a riƙe wani umarni gangam ha'ahi tashi sama da umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya yi Allah ya ce fattabi'uhu wattaku ku bi wannan alƙur'anin ku ji tsoron Allah Allah ya ce la'allakum turhamun dan haka haƙiƙa yin haka ne zai sa Allah maɗaukakin sarki ya yi ni ya ji kanku ya maku rahama a wata aya cikin alƙur'ani mai girma haka Allah maɗaukakin sarki ya ƙara cewa wa haza zikirun mubarakun anzalna kuma kamar haka ne wanga alƙur'ani mai girma mai albarka muka sabkan maku da shi Allah ya ce a fa'antum lahu munkirun shin wai a wannan alƙur'anin ku masu inkarin shi ne ku masu ƙyamar shi ne idan aya ta sabka ga kafirai na da arna idan abin ya sake maimaituwa cikin musulmi to wannan aya ba wai ta su kaɗai ce ba a wannan ayat tana zuwa ne ta bigi kowa gaba ɗaya shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa haza zikirun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun ko muwa muna kyama alqur'ani ne Allah ya ce ga qur'ani nan mai albarka ya sabkan mamu da shi ya ce mu ma ko muna kyama abin da yake cikin alqur'ani mai girma tunda Allah ya ce mu bi alqur'ani amma mu bi karatun shi mu koyi karatun ya mu iya karatun shi amma to idan muka yi fifita karatun boko ko ba mu hito muka gayi ba Allah madaukakin sarki bai sani ba wallahi Allah madaukakin sarki ya sani shi yasa a wata aya Allah madaukakin sarki ya sake cewa kitabun anzalnahu wani kalan littafi ne an yi littattafai kayan alkur'ani ko amma da qur'ani ya zo sai aka ce wannan da ashe su yanzu aiki da alkur'ani kadai za a yi amma kai musulmi ka yarda da an yi wannan littattafan amma kuma ka san wannan littattafan an ashe su yanzu alkur'ani za a aiki da shi shi yasa Allah madaukakin sarki yace kitabun yace wani kalan littafi ne kuma duk duniya ko arna sun yarda cewa babu littafi wanda ya yi alkur'ani mai girma gaba ɗaya a yi littattafan a ƙare babu wanda ya kai alkur'ani mai girma shi yasa lokacin idan arna suka yi ƙoƙarin cewa suna iya wani abu kama alkur'ani sai allah maɗaukakin sarki ya ce manzan allah ce musu su kawo aya goma ce su kawo sura guda ce su kawo sura goma duka aka kasa aka ce su kawo alkur'ani duka aka kasa shi yasa allah maɗaukakin sarki ya ce kitabun anzalnahu wani kalan littafi ne wanda muka saukar da shi gagara ba dau gagara misali wanda hankalinka bai hankaltuwa wanda kuma ko arne ya ji an karanta alkur'ani ya san ba ɗaya yake ba da waken da yake saurare sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ilaika zuwa gare ka ya kai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sai Allah ya ce da ya dabbaru ayatihi dan ku dinga tadabburin ayoyin shi ku dinga karanta su lokaci zuwa lokaci yace waliyata zakkara ulul albab sannan mutane masu tsantsan hankali su yi tuntuntuni a kan alkur'ani su gano cewa alkur'ani magana Allah ce saboda baka gane cewa alkur'ani gaskiya ne baka gane cewa alkur'ani magana Allah ce wallahi sai in kana da tsantsan hankali zaka ganin cewa duk wani abu da zai faruwa rayuwar duniya sai malamai sai su ja aya sai su fassara sai ka yi tunanin cewa dama alkur'ani shi ma ya zo da wanga abu wanda ake aikata yanzu rayuwar duniya to alkur'anin kenan ya ku yan uwa musulmi idan dai haka ne alkur'ani yake da Allah madaukakin sarki ya ce mu bi shi ya dace a ce akwai wani karatu wanda muke kallon cewa mu musulmi mun hihita shi sama da alkur'ani mai girma idan ma ba mu fifita karatun alkur'ani mai girma ba to ya zamanto rabi da rabi to amma sai bai kasance haka nan ba ya ku yan uwa musulmi na daga cikin dalilai na gahili wanda suke nuna cewa mun fifita karatun boko sama da na alkur'ani a hudu ba da ta gabata mun tsaya a dalili na bakwai ne dalili na takwas ko shi ne za ka gani cewa kudin da ake warewa a zuba ma yaro ga karatun shi ɗoriya ga karatun da ake yi mai equal ko bayan an yi mai karatu equal ko to gida ai ana ɗokan mai kuma mai ƙara nana ta mai wannan karatun saboda idan lissahi ne bai ganewa sai a ɗokan mai malami wanda zai sake gwada mai lissahi idan an yi cikin kalasta ne bai ganewa sai a sake ɗokan mai malami wanda zai sake ganar da shi wannan karatun da ya gane shi nan ma uwaye suna kashe kuɗi domin wannan karatun shi yasa za ka gani yara suna da masu sake nanata masu karatun da ake yi musu na boko don me yasa saboda wannan karatun nasu ya zamanto cewa ya zamana karatun ya zamanto cewa yana da ƙarfi karatun nasu ya zamanto cewa sun iya shi sun fahimce shi sun gane shi sannan wannan mai koya masu karatun shi ma idan za a nemo ya sai an nemo wanda iya cewa ake a nemo ƙwararre wanda iya saboda ya koya masa da kyau sannan kuma ƙarshen wata dole sai an ɗauki kuɗi an bashi ƙananan kuɗi da za a ɗoka a ba mai wannan koyawa ko da ɗan jarren ne yake koya ma daga jikka goma ne abin da ya sama wanda makarantar ɗanka ta shekara ba za ta ci jikka goma ba saboda akwai makarantun da dala hamsin ne ake biya wata sai ƙarago ta laraba ko to amma wannan karatun nashi ɗoriya akan wanda aka yi mai na boko uwaye suna ɗoka kuɗi su zuba su bada dan karatun ɗayansu ya gyaru idan aka ce ka nemo kai a unguwarku wanda bayan ɗayan shi sun yi karatu a makaranta yake sake jawo malami ya ce mashi zo karatun da ɗayana suka yi makaranta sake nanata musu su gane koko na ji suna karatu ta juidi abbas iya ba a nemo mana malamin ta juidi wanda iya ya zo ya gyara ta juidin karatun ɗayanka in aka ce ka nemo mutum kwara guda wallahi an baka aiki wanda ke yin irin wannan abu karatun boko ya hina alkur'ani bai yi shi ba ba shi yasa ba kaji haka ɗayan mu ke karanta karatun sun yi daidai ba su yi daidai ba ba mu ma san sun yi daidai ko ba su yi daidai ba saboda ba mu damu da cewa ba su a karatun da suka koyo na makaranta su ma suna bukata a ce an ƙara samun masu wani malami na gida mai bincika karatun mai nanata karatun su ma dan karatun ya zama a kansu da Allah madaukakin sarki ya ce liyadabbaru ayati me tadabburan ayoyin a dinga maimaita su ana karanta su har aka ana fassara ma ɗayan me suke ne amma karatun ba ruwansu da sun san fassara shi ba san fassara shi ba a kawai sun karanta sunan ba iya kashe kuɗi don a ɗauki malami ya dawo ya nana ta musu karatu a gida wannan dalili na takwas ke na wanda ke nuna cewa su ma uwayen yara akwai gudunmuwar da suke bada wajen fifita karatun boko sama da karatun ɗiyansu na makaranta sannan abu na tara zaka ganin cewa ana yin balaguro daga garin da kake ka tai wani gari don neman karatun boko yanzu shine balaguran da aka hewayi sannan akwai wanda karamin balaguro ne yake yi ya taso daga ƙauye ya shigo birni domin ya karatun boko idan ya ida ko ya samu aiki ya mai kodifa wannan kowa ya sani sananne ne za ka gani galibin 'yan ƙauye in ka ga yanzu sun shigo birni da sunan karatu karatun mine ne karatun boko ne ba karatun ba karatun addini ne ba akwai wanda za ka gani daga jihar su zai tashi ya tai wata jiha domin karatun boko akwai wanda za ka gani daga ƙasar su ne zai tashi ya tai wata ƙasa domin karatun boko akwai wanda za ka gani daga ƙasar su ne zai tashi shi ma ya tai wata ƙasa don karatun boko sai da yanzu ƙididdiga da aka yi idan kaga an biya ma mutum kuɗi ya tai karatu makudai haka to karatun boko ne zai ta haya ko ya ta france ko ya ta america ko ya ta marar ko ya ta algeria amma galibi in karatun addini ne su masu kasashen su ne suke ba da damai ka je ka yi karatun kyauta ka dawo amma dai nan ka gani uba ya ware miliyoyi ya ce zai zuba ma ɗanya kawai ya je makka ko madina dan har cikin alkur'ani an bari to wannan dogon balaguran ma shi kuma asalin balaguro na karatu yadda muka san shi da yadda sauran kakanninmu wanda ma ba su rasu ba suke yi idan gidanku maza duk inda suke in ku goma ne haka ake dunkule ku a doke ku akwai ku karatun allo kuma idan aka miƙa malam ku za a cewa ba za a bar ku ku dawo gida ba sai ku yi sai kun harra ciwon na alkur'anin za ku dawowa gida sannan ma ku ga uwayenku akwai wanda aka ja shi aka tai da shi kowayen a tai da shi karatu bai ba sai in ya dawo ne kwankwancewa ne ne uban shi a da kenan kenan da kaga idan kaga an ɗauki mutum an hidda ya daga garin su da suna ya taya nemo wani ilimi wani ilimi ne yake nemowa ilimin karatun alkur'ani ne yake nemowa kuma karatu na allo kuma idan aka kai ka wajen malam tana yawa ko abinci ba a kai maka can ne in kunma malam bauta zai ba ku abinci ku ci za a kunna wuta da daddare lokacin da babu amfil a yi wannan karatun ashe a yi ma malam ɗoko ruwa a yi ma malam suka a yi mai menene saboda mi duka saboda karatun alkur'ani mai girma ne ake wannan dogon balagura ana kai mutane amma dai yanzu ko ba haka nan bane da kaga mutum ya tashi daga maraɗi ya taya mai ka sa ranka karatun da za ka karatun boko ne yana tunanin in yayi shi zai samu wata duniya yana tunanin in yayi shi zai samu wani matsayi yana tunanin in yayi shi ya huta ya ku yan uwa musulmi cikon dalili na goma wanda ke nuna cewa uwayen yara suna fifita karatun boko sama da karatun makaranta za ku gani cewa a da ɗiya mata ana saurin yi masa aure idan suka samu miji an yarda da mijin an yarda da imanin shi yana da abin da zai ci da ta to da ta samu miji ƙoƙari ake a mata aure saboda an san ɗiya mace na huice ɗiya mace in aka rike ta lokacin aurenta ya yi ba aurar da ita ba tana iya ja maka matsala ko kuma ta ja maka kunya ko kuma ta ja maka abin da ya kama da hakan to shi yasa lokacin sai ka gani lokacin iyayenmu da shekara sha hudu amma mace aure ta je ta zauna gidanta kuma har yanzu aure na nan da shekara sha biyar da shekara sha shida sha bakwai sha takwas sha tara duka sai ana masa aure kuma ba wai dan ba su karatun muhammadiya ba a suna karatun muhammadiya kuma sai a ɗauke sai a masa aure amma yanzu ya ne ake yi idan mace tana karatun makaranta idan ta samu jin aure aure ake yi mata ko ta tai ta zamana amma idan mace tana karatun boko sai a ce sai ta yi da karatun sannan za a mata auren ko kuma in za ka aurenta sai ka yarda in ta tai gidanka sai ta yi wannan karatun boko wallahi ba wanda ya taba zuwa neman aure aka ce mashi wai ya tsaya sai ta yi da har da alkur'ani mai girma sannan aura mai ita ba a cewa ko to boko ana cewa to don me yasa ake cewa boko saboda ayami saboda kawai kirikiri an hihita bokon sama da ni sama da alkur'anin mai girma shi kuma wanda zai auren mace gobe ranar alkiyama abinda Allah zai tambaye shi sai ya tambaya akan addinin matar shi sai ya tambaya akan sallarta sai ya tambaya akan tarbiyyarta sai ya tambaye ta akan akan duk wani abu wanda ya rataye auyenta na addinin musulunci Allah bai tambaye shi karatun bokonta kenan kaga dan haka shi ma bokon wata hanya ce ya kama mu wadda ya sa kaga mace sai ta kai shekara 22 ba ta yi auren ba wai kuma su uwayen kuma sun san kuma tana soyayya da mazan ba dan ba a sani ba amma sai a ce wai sai ta yi da wannan karatun za a mata aure yanzu menene ya hana a mata auren menene ya hana ta je ta yi ibada ba karatun bokon ba to shi kuma auren daga ina ya zo daga boko ya zo aure daga wa ya zo daga alkur'ani ya zo wa ya ɗabbaka shi manza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi aure sunnan wace ce sunnan manza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce aure menene aure ibada ne aure menene aure kamala ne aure cika ce wadda ya mace ya kamata a ce tana gidan mijinta shi kuma ɗa namiji idan Allah ya sari mai ba zai cika namiji ba har sai yana da wannan auren saboda duk wanda bai da aure rabi ne amma idan ya wannan auren lokacin ne yake cika mutum sak yadda ka san mutum yadda ake cewa wanga mutum kenan don haka ya koyan uwa musulmi wannan shine dalili na goma wanda yake nuna uwayen mu sun fifita karatun boko na ɗiyansu sama da karatun alkur'ani mai girma saboda karatun boko yana hana kama ɗiyarka aure lokacin da ta isa aure lokacin da take da masu auren har sai an kai lokacin da ba ta samu wanda za su auren nata shi yasa za ka gani da dama wadda ta yi dogon karatun boko ta kai shekara talatin ba ta yi auren ba wallahi in ta zo auren ba wanda take so ba take aure shi yasa za ka samu wasu suna auren masu gadi ne wasu suna auren wanda ba su da wani matsayi ne wanda ba su da galihu lokacin kuma da take son da ake son aure ta tana yawa mai matsayi ne yake son aure ta kenan dan haka ya koyan uwa musulmi shi addini nasiha ne sannan kuma shi addini so ake in wannan kuskuren gyara ne a gyara shi abinda muka waɗa na daidai Allah ya ba mu ladashi kuskure ko tuttuɓe alishi wanda muka yi Allah ya yi Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon yin aiki da ita Allah ya nuna mu ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon ƙaurace mata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma izz al-islam wal muslimin wa zill ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'daka da ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin wa mi azat ad-din ya rabbal alamin wa mi azat ad-din ya rabbal alamin Allahumma ati nufusana أنفسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أسل أهوالنا وأسل أهوال حكامنا اللهم أسل شباب المسلمين والمسلمات رب يسر لنا ولا تؤثر علينا رب يسر لنا ولا تؤثر علينا رب يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله